sai ga wata mata tsohuwa makauniya ta fito cikin bukka sai na umar ya ce a amatallah bayan Allah nan kike ta ce nan nike makauniya ce bayan Allah a nan bayan gari wake kula da ke ta ce ina da yaro ɗaya za a je jihadi tare da annabi muhammadu yaron ya bi manzon Allah an je jihadi amma da an ka tafi bai dawo ba ba ɗa ba miji kuma makauniya sai na umar ya ce kenan ba kowa tare da ke ya ce babu kowa ba mai kula da ke ce ba kowa ya ce bauyan Allah zan ɗauki nauyinki nauyin kula da ke na zo miki da abinci da safe in zo miki shi da rana da daddare amma sirrin tsakanina da ke kake gaya ma kowa a wannan zamanin kuma sai na umar a zamanin saidina abubakar shine ministan da ke kula da harkar shari'a minista fa da ke kula da harkar shari'a na duk duniya amma wai zai kawo mata abinci da safe da rana da daddare jama'a wa'in ga mutane za mu zama ɗaya da su kuwa minista mai kula da harkar shari'a yana yawo neman inda zai kai abinci saboda bayanin da manzon Allah ya yi da su in dai ban manta ba ku taimaka da cikin suratul fatih ina da aya 29 Muhammadu Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u ma bainahum kai mutanen daura kuna dora wa kanku hujja a ranar tashin alkiyama Muhammadu rasulullah muhammadu nan manzon Allah ne wallazina ma'ahu da waɗannan da ke tare da shi ashidda'u alal kuffari suna da tsanani akan kafirai ruhama fi ma bainahu amma akwai tausayi tsakanin su na gama ka da Allah ni da kai akwai tausayi tsakana da kai yau na Allah akwai tausayi kana tausayi na ban tausayin ka baka tausayi na ban tausayin ka baka so na ban son ka ban kaunan ka baka kauna na amma masallacin mu dai kuma mu ne ahadu sunna wal jamaa makwabcin ka na nan ya kwana ciwo kana nan baka san bai da lafiya ba idan ka ga musulmi ya gan kai na dariya a garba gallahu kana lafiya Allahu akbar masha Allah wayo a garba gallahu wayo a garba gallahu masha Allah a garba gallahu wallahi ya ji ka fada cikin wani musiba ne ya ji ka fada musiba to in ya ga taya maka dariya ha garba gallahu a garba gallahu masha Allah Allahu akbar Allah ya tsare ya ji kana cikin bala'i amma musulmi ya ganka da kaga ya ɓata rai ya ji an ce ka samu shugabanci to wannan ranar musulmi ransa ya ɓaci musulmi ya ga musulmi ya sa sabon riga a nan garin sai ransa ya ɓaci sabon riga balle ya ganka da sabuwar mota sai ya fara tambaya wani allah aikin me yake yi kuma ni abin da ke damuna a cikin wannan matsalolin duka da an ga malami ya sa riga mai kyau malaman ga kuma Allah sauwaka balle an ka ga liman cikin sabuwar mota sai ce to shi ma ya fara siyasa ko musulmi baka murna kaga dan uwanka musulmi ya ci gaba wasu ne kenan addini musuluncin kenan musulmi ka ji daɗi ɗan uwanka na cikin jin daɗi musulmi ka nuna damuwa dan uwanka musulmi na cikin damuwa shi ake cewa musulunci amma yau musulmi ya kwanta ciwo har ya mutu wani musulmi unguwarsuwa shi ne da labari na daina ganin wani masallaci ya mutu yaushe kuma unguwarsu daya to wai wannan shine musuluncin kenan yau in ka duba za ka ga mu musulman mun fi mu'amala da arna fiye da musulmai yan uwayenmu da daman su ana da wannan halin da dama sai sa ba abin da musulunci ke so kamar a ga musulmi da musulmi mun haɗa kai mun zamo al'umma ɗaya shawarar mu ɗaya komin mu iri ɗaya ba abin da musulunci ke so da ya wuce wannan abin amma ni da kai ne muke gaban juna muna hasadar juna ba mu son juna ba mu kaunan juna sai munafinci da gulma da hasada idan kaga an zo an zauna an kai mutane goma to gulman wani ake yi wani ai kaza ne ikon Allah wani kaza ne da mai shin ya tashi shi wanda ya ɗauko magana sauran zukaji ko yana magana wani ya manta nan da ya sata rago ba don rufa mai asiri ba shi ma wannan iyayen kaji wani shi ma haka musulmai haka ake ciki jama'a mun zo zamani mun zo zamanin da in an ka ga alherin ka ba a faɗi zamanin da in kana alheri ba a faɗa mun zo mun kai zamanin da in kai alheri ba a faɗa amma in ka kulle sharri ko kai wani kuskure ana neman duk a yaɗa shi a garin daura to in an ka duba ba a san hanyar da za a bi ba an duba nan babu an duba nan babu kana tsaye to yanzu a zauna a kirkiro sharri kuma a ɗora maka jama'a ba musulunci muke yi ba in muka je lahira da wannan malam sai mun haɗu lahira da wannan hali ba mu son juna ba mu ƙaunan juna muna hasanan juna muna bakin cikin juna da kaga dan uwanka ya sa riga mai kyau rannan baka kwana da kaga dan uwanka ya hau sabon mota shikenan la haula wala quwwata illa billahi wa ina musulunci yake musulunci ne mu zo masallaci mu yi sallah Allahu akbar kad amatu sala mu kare mu shiga gari muna karna ba shine musulunci ba ai amma ka ji sayyidina umar na kawo mika abinci da safe da rana da daddare amma kake gaya ma kowa wannan shine karantarwa na annabi muhammadu abin da ake so ga yan sunna kenan mu so juna mu ƙaunaci juna mu rungumi juna rarraba wane ya kama nan wane na nan ba addini musulunci ba ne kuma duk wanda ya zama dalili a nan daura da ya raba kan al'umma wallahi ka shirya ka je ka iska allah ranar tashin alkiyama ko kai wane ne Allah samu cika da imani sai na umar da ya sallar asuba kuma da kansa ke ɗaukar abinci ya kai a matsayinsa minista na shari'a na ƙasa da kansa ke ɗaukar abincin da ya yi sallar asuba ya ƙare ya ɗauki abinci ya kai mai ita wa gabawayan Allah ya zauna ta ci abincin ta ƙare shi zai wanke kwanuka ya share ɗaki ya gyara mata ɗaki ya ɗauko kwanuka ya koma in yi salatu zuhur da ya gama salatin zuhur haka kuma zai ɗauko abinci ya zo da shi haka in yi salatin isha haka ne yake kama wannan abinci waga bauyan Allah haka yake zuwa yana ba ita waga bauyan Allah wannan abincin jama'a wata rana sai na umar na shigowa bayan ya yi sallan asuba e bayan sallan azafar yana kawo abinci da ya shigo ɗaki sai ya zo ya tarar da gashi an kawo abinci an shirya ma matan abinci an mata komai ke bauyan Allah waye riga ni nan ita wani bawan Allah ne shi ma ya zo ya ce shi ma yana son ya rinka kawo mini abinci ya kawo da safe da rana shi ma da daddare bauyan Allah wane ne mai shi ta ce a ai kai ma ka ce kan gaya ma kowa ko ya ce eh to shi ma mai shi shi ma wai zai kawo shi ma kan gaya ma kowa ba zan gaya maka shi ba shi ma ba zan gaya mai ko kai ne wa ba ko dai ku ta kawo wa kuro sai na umar sai ya yi mamaki wane ne ke wannan aikin waye riga ne wannan wurin washe gari bayan salatu zuhur sai ya zo da wuri sai ya samu wuri haka sai ya naɗe zuwa can sai ya ga wani bawan Allah lullube da bargo ya zo sai ya shige ɗakin matar ya gama komai umar na naɗe na jira zuwa can sai ya game shi ya fito ya haka ya haka sai ya lullube sai ya bi hanya umar sai bi wannan mutumin ana tafiya yana bi sai da suka kai lungu ba kowa to umar yana da karfi akwai lafiya sai ya kama mutumin da kokuwa yana so ya gani wane ne kikil suna ta kokowa ya kama gwargwar ya jayar ya juya huska ya duba wane da sai dina abubakar subhanallah sai dina abubakar sahabin annabi muhammadu sai na umar ya ce ya ababakar abubakar nan kuma nan nike zuwa nike ɗan tattara ladan kaɗan kaɗan kuma kai ma ka zagayo abubakar ka bar min wannan wurin mana abubakar ce ya umar kaga aljannan nan ce na'am wallahi muna lalabawa ne ba mu san aikin da za mu mu samu aljanna ba kaji wa'inda an ka ce an ba su aljanna ya ce sai na umar ya ce na'am ya ce na maka wallahi ko da ƙawahuna ɗaya ya shiga aljanna in ɗayan na waje bai shigo ba ya ce ban yadda na shiga ba don ban amince da kamun Allah ba Allah na iya kama ni cikin minti ɗaya abubakar sai na umar ya ce wallahi ban taɓa yin aikin alkhairi ba a duniyan nan face sai na abubakar sai ya fi ni wannan aikin jama'a wa'yan ga mutane waye karantar da su annabi muhammadu duba inda suka samu tarbiyya duba inda suka samu karatu na son juna da ƙaunan juna da kuma taimaka ma addinin al'islam jama'a ina mu ina wa'annan mutane mu da su ɗaya ne halinmu da tabi'anmu da mu'amalanmu zai zama daidai kamar irin wa'annan mutane la sun shiga makarantar annabi muhammadu sun ɗauki darasi wurin annabi muhammadu suka zo duk duniya ba mai iliminsu duk duniya ba mai halinsu duk duniya ba mai tabi'ansu jama'a waɗannan mutane ya kamata mu kwaikwaye su halinsu wurin son juna da auren juna da kuma ɗaukan arziki mu taimaka ma addinin al'islam jama'a musulunci na hawaye wallahi musulunci na kuka yana neman waɗanda za su share mai hawaye musulunci kuka yake kullum isa yana da kyau mu tashi da arzikin da Allah ya bamu mu taimaka ma addinin al'islam mu gina masallaci a gina makaranta a gina wurin shan magani wurin ɗakin marayi ga bayan Allah suna zaune nan garin abinda za a ci da su babu sai sa na ce maka musulunci ba sallah kaɗai ba ne al'islamu al'aqidatu wal amal musulunci aƙida ne kuma da aiki albiru la yamla wa zambu la yunsa wa dayyanu la yamutu i'mal ma shi'ita kama fi dini fidan يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل الموت يأتي بكتة والقبر صندوق العمل mutanen daura ƙarshe na magana na da ku kenan i'mal ma shi'tum ku yi abin da kuka ga dama wallahi kowa ya abin da yake so amma kada a manta kama tu dinu tu dam abin da kuka shuka shi za ku je ku girbe ranar tashin alkiyama albirru la yabla wa zambulayunsa aikin alheri yana nan ajiye zunubi Allah bai mantawa wadda ya la ya mut mai biyan bashin nan bai mutuwa yana jira ni da kai ni da kai yana jira i'mal ma shi'it kowa ya bi ga dama kama tudinu tuda abinda na girba ko na shuka na je in girbe abinda kai ma ka shuka wallahi ka je ka girbe abinka gaban Allah ranar tashin alkiyama ya man bi duniyahu ishtagala wa garruhu tulul amal almauti yati baktatan wal qabr sundukul amal ya wa'anda muka shagalantar da rayuwarmu da son duniya kada mu manta almauti yati baktatan mutuwa zai zo mana gaba ɗaya ne gaba ɗaya ne zo amma wal qabr sundukul amal kabari shine akwatin aikin kowa kowa ya je cikin kabari ya ga aikin da ya aikata kowa ya je cikin kabari ya ga irin abin da ya shuka kowa ya je ya tarar da abin da ya tanada wa kansa a nan sai sa na ce kowa ya yi abin da ya ga dama abin da ka shuka ka je ka iski kowa kuma ba wanda daɗewa ba saura lokaci kaɗan ne lokaci kaɗan ya saura wallahi lokaci kaɗan babu da lokaci duk jama'ar da muke nan jama'a ba lokaci fa ta kai tsammanin kamar kana da lokaci ba ka da lokaci rayuwarka ya riga ya ƙare na yi imani mutane da dama da ke zaune a nan wallahi bonus ake ci bonus idan ka je ka sai credit mtn ko ba na baka bonus ba to wallahi da yawa kun cinye kreditin ku ya ƙare sauran bonus dewa na gan ku daga nan yan bonus suka saura duk ina kallon su wallahi ko ni ma ina cikin bonus domin duk wanda maganar da manzon Allah ya gaya mana ce al'ummansa in sun daɗe juna 60 na hausa da yi akalla mai yujarun zuhunna ko al'umma annabi daga 60 zuwa 70 ne kaɗan da su wuce yasa na ga da yawa su wuce 60 'yan bonus ne na ga wani na girgiza hankalinsa ya tashi wallahi jama'a abin abin abin abin akwai ban tsoro akwai tashi hankali wallahi rana ɗaya da a zo a zo a rasa mu ya ƙare ba ka ba tarihinka ka tafi ba ka ƙara dawowa abin da ka shuka shi da ka je ka girba a cikin ramin kabarinka ranar da an ka sa ka rannan kabarin sai ya maka hutuba ibn adam أنا بيت الذي من دخلني مطيعا خرج مسرورا ومن دخلني عاصيا خرج مصبورا إن كنت في حياتك لله مطيعا فأنا لك اليوم رحمة وإن كنت في حياتك عاسيا فأنا لك اليوم نكمة abinda kabari zai ce da ni ke ibn adam ni ne gidan da in ka shigo ni ka yi aikin alheri yau za ka ga alheri ni ne gidan da in ka shigo ka yi barna yau za ka ga barnanka a duniya in kayi wa Allah da'a yau za ka ga da'a in kayi wa Allah birin birin yau za ka ga birin birin wallahi duk wanda bai ma Allah ladabi akan doron ƙasa ba Allah ya ladabtar da kai karkashin ƙasa duk wanda bai ma Allah ladabi akan doron ƙasa ba wallahi sai Allah ya ladabtar da kai karkashin ƙasa ranar da ka shiga wurin ranar Allah zai ladabtar da kai ba uwa ba uba ba kuɗi ba tabarma ba lafaru ba fanka ba fitilla ba makwabci ba abokin fira kai kadai kai kadai ka zo kai kadai za ka koma kuma kowa ya je iska abin da ya yi eh jama'a mu zama mutane masu kana'a masu wadatan zuci masu haƙuri da abin da Allah ya bamu mu tsaya kan matsayinmu hiyar kana'atu fahafazuha takun malik laulam takun laka illa rahatul badan wanzur liman laka dunya bi jam'iha harraha minha bi ghairi al-qutl wal kafan hiyar kana'a ka wadatu da abin da Allah ya baka ka tsaya daidai inda Allah ya ajiye ka bari ganin alhaji wani ya gina kaza ya sai kaza ya yi kaza ni ma sai na yi tsaya inda Allah ya aje ka ka wadatu da shi ka haƙura da matsayinka a duniya takun malik da ka zama mai mutunci mai daraja unzur liman malakar duniya bi jami'a ku koma a cikin najeriya ku dubi waɗanda suka mutu suka tara arziki suka tara gidaje suka yi sarauta suka yi mulki da za su tafi gairar kutun wal kafan da ba suka je da auduga da farin zani ya ƙare kai ma da shi za ka sa jama'a musa hankali wallahi musa hankali rayuwar duniya kamar gobe ne kamar tarihi bai da ban mamaki in gama karatu wata rana sai a yi kiran kwace ai malam bashiru gane ya rasu ce inna lillahi wa inna ilaihi ranan da ya zo daura wa'azin mutuwa ya yi mana lokaci ya yi kai na tafi malamai nawa ke Najeriya da muka rasa manya-manyan malumma a nan ƙasar mun rasa su wanda yake sun tafi ba za su sake dawowa ba mu ma za mu je mu tarar da su yaushe na a tafi ina su abokar gumi ina yake kamar ba taɓa samu ba ina su malam jafar ina su albani ina su ahmad bamba ina suke ga sunan in na tsaya da rinka lissafin su ba adadi duk sun tafi kai da kake jira shama gabanin ƙasa a nan Najeriya nawa an kai duk sun mutu su sani abata an tafi su shagari do an tafi kai ga sunan kowa wayanda suka yi mulkin Najeriya jiya duk ba su to kai kana zaman kai ma ka saura kullu nafsin إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور kowa ya wuce ko kanmu Allah ya sa mu wuce da sa'a muna roƙon Allah in lokacin mu ya kai Allah ya tausaya mana Allah ya tausaya mana Allah ya sa ƙarshen mu ya fi farkon mu kyau mutanen daura Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku daraja ya ƙara muku ɗaukaka gaskiya ina zuwa Najeriya gaskiya ina zuwa Najeriya ina zuwa Najeriya don ƙasanmu ne Najeriya amma daura sai na ga wani abu kuma daban na soyayya da ƙauna to Allah ƙara muku daraja da na taso na je an kai ni na gaida mai martaba sarkin gari ka ji ikon Allah da nije kuma yana min wa'azi subhanallah na je gurin sarki yana min wa'azi har na ware baki ina kallo sarki na ji wa'azi na karu da kalamansa da kalmomi da ya min irin waɗannan mutane samunsu a wannan zamani akwai wuya sai an yi kama ana yi ka zo gurin sarki yana nuna maka tarihinsa yadda ya ɗauki duniya ya ajiye baya ya mai da duniya ba komai ba yana fuskantar lahira samun su akwai wuya Allah ka kiyaye shi ka ƙara mai daraja ka ƙara mai nisan kwana kuma da zo na shiga cikin gida na ga mai gida mai gida ya ce malam kai ne nace ni ne ke kowane lokaci malam ina ganin ka a sunna tv nace a almajiri na ne ba ni bane ya ce malam kai ne malam kai da nake ganin ka a talbishi yau Allah ya kaddara na ce eh na ce bari in zo ni da kai mu yi musafaha ka rungume ni in rungume ka Allah saka muku da alkhairi sha magabanni ga sunan duka har bayan gari aka da aka tarbo yaro kankani gashi na yaro kankani ne mana muna fata Allah sha albarka kuma abin da ya ƙara ƙayatar da ni kuma sai ga limamin gari kowa ya fito an zo an zauna kuma kusa da ni ai idan kaga yaro na rigima to iyaye na kusa da shi ne wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh